بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 20 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 31 ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير ما علينا كان بينا منا matsayin أهل البيت أكن إن شيئا دكما أكيدنس inda a yau mala ya ce ƙaunar muhammad bin ali al-bakir zancen da za mu ji a yau shine zancen aliyu bakir dangane da shi'a da kuma aƙidin shi'a an muhammadu bin ali annahu qala daga muhammadu dan ali allah ya ƙara mashi yarda ya ce ajma'a banu fatima ala an yaqulu fi abi bakarin wa umar ahsana ma yakunu min alqawli ya ce dukkanin ‘ya'yan Fatimatu Zahara sun haɗa kan cewa lallai su faɗi kalmomin mutunci da alkhairi mafi kyau a kan Sayyidina Abubakar da kuma Sayyidina Umar. Nan bayani Mala ya ce, Akhrajah Ibn Asakir, Ibn Asakir ne ya fitar da shi fi tarihi Dimashq, a cikin tarihu Dimashq a mujalladi na goma sha biyar lamba na 355 a jiz'in farko wa auradahu zahabi fi siyar al-imam zahabi ya kawo wannan bayani a siyar alamin nubala a mujalladi na hudu shafi na 406 wa abu hamid al-maqdisi fi raddi ala rafida abu hamid al-maqdisi ya fitar a cikin littafin shi mai suna ar-raddu ala rafida a shafi na ɗari uku da biyu Allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi kenan duk wani wanda yake sukan na abubakar da umar ya zama kai tsaye bai tare da ahalul baiti sai dai ya zama yana tare da abdullahi ɗan saba al-yahudi wanda dama shi ne ya assasa wannan addini na cin mutuncin aminan annabi wa anhu radiyallahu anhu daga imamu bakir Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda, annahu ƙala li Jabir al-Ju'ufi, ya ce wa Jabir al-Ju'ufi, Inna ƙauman bil Iraq, akwai wasu mutane a Iraki, yaz'umuna annahum yuhibbunana suna riya cewa wai su suna son mu. ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما amma kuma suna cin mutuncin sayyidina abubakar da umar allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda wa ya tsumuna anni amartuhum bi zalika kuma suna riya cewa wai ni innan ni bakir wai ni na umarce su da wannan cin mutunci fa akhbirhum to kai alji'ufi ka je a madadina ka umarce su cewa fa akhbirhum ka ba su labari anni abrawu ilallahi ta'ala minhu na kafa Allah ya zama shaida ni ba ni ba su ba su ba ni ba inda muka haɗu da su wallahi wallahu bari'un minhum kuma Allah maɗaukin sarki ma ya barranta ba shi ba su gaba ɗaya wallazi nafsu muhammadin biyadihi ya ce ina muku rantsuwa da rai da wanda raina yake a hannun shi lawullitu ya ce da zan zama shugaba kaga a lokacin da yake imami ne amma ba shugaba ba ne kun gano wannan shi liman ne daga cikin limaman musulunci amma kuma shi bai rike al'amarin jagorancin kula da ƙasa ko wani yanki bai ce da za a bani al'amarin jagoranci na al'umma gaba ɗaya lataƙarrabtu ilallahi bi dima'ihim ya ce da na ce zuwa ga Allah da jininsu mun fahimci wannan da kyau kowa san me yake nufi a yi la'ala ya ce la'alatni shafa'atu muhammadun ya ce la ko lalanaltu lalalatni shafa'atu muhammadin da wannan abin da zan yi ceton muhammadu ta same ni illam akun astaghfir lahuma yace in har ban musu istighfari ba su abubakar da umar wa ata wa atarhamu alaihima ina neman Allah ya ji kansu inna aada al inna aada allahi ghafiluna anhuma cewa ka sani makiya Allah sune suka rabkana dan gane da abubakar da umar mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani mala ya ce akhrajahu muhammad bin abdulwahid al-maqdisi fi nahyi an sabbil ashab a shafi na 75 wa awradahu al-baihaqi fi kitab al-i'tiqad shafi na 361 wa abu hamid al-maqdisi fi ar-radd ala ar-rafida shafi na 303 Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi وأن بسام السرافي قال سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر شنا تنبي أبو جعفر دنغني دا أبو بكر دا عمر فقال يشي والله إني لأتولاهما شي والله ني إنا جبنتا الأمرنسو وأستغفر لهما كما إنا مس استغفاري وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما ya ce ba wani wanda na sani na riske shi daga cikin mutanen gidanmu mu gidan annabta face na tarar da yana ƙaunan na abubakar da umar kuma yana jibintan al'amarinsu kuma ya yarda su shugabannin shi ne wannan bayani ma ya ce akhrajahu ibn sa'adin fi tabaqat ibn sa'ad ne ya fitar da shi a cikin tabaqat a mujalladi na biyar shafi na 321 wa ibn asakir fi tarikh dimashq da ibn asakir a cikin tarihu damashq a mujalladi na sha biyar a shafi na ɗari uku da hamsin da biyu a jiz'i na biyu wa auradahu bunu kathirin fil bidaya wan nihaya ya fitar da shi a littafin shi al bidaya wan nihaya jiz'i na tara shafi na ɗari uku da ishirin da ɗaya wa zahabiyyu fi siyar al imam zahabi ya fitar da shi a cikin siyar alamin nubala a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da uku وأبو حامد المقدسي في الرد على الرافضة أشافي ندري أكد هدو الله مدوكين سركي سام داجي to bayan da mala ya kawo mana zancen bakayar sai ce kawul zaid bin ali sai kuma zaid dan ali rahimahullah an zaid bin ali annahu qala zaid dan ali yace kana abubakarin imamun shakirina ya ce shi abubakar yana daga cikin limaman nan na waɗanda suka mai da al'amuransu ga Allah masu yawan gode ma Allah. Sun matala sannan sai ya karanta wasu yi jizillahu shakiri. Kun gano wannan da ke ku? Ai, wannan ayin ne abubakar ya karanta lokacin rasuwan annabi ku? Oma Muhammadun illa rasulun karakalad min kablihin rasul, afa in mata au kutulan kalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين yace Abubakar shine imamu shakiri thumma qala sannan sai yace albara'atu min abi bakr wa umar mutun ya barranta baram baram yace ba shi ba Abubakar da Umar hiyal bara'atu min Ali wannan ita ce tsantsan bara'a ga sayyidina Ali kace ba ka ba Abubakar da Umar to kawai ka gaya mana ba ka ba sai da na Ali don abin da ya Ali shi ya abubakar da Umar. Mun gano wannan da kyau jama'a? Allah ya sa mu dace. Wannan bayani ma ya ce, akhrajahu lalaka'i, lalaka'i ne fitar da shi fi usul fi sharhi usul da ahli sunna a mujalladi na biyar lambar matsala na 1302 wabin asakir fi tarihi dimash da kuma ibn asakir fi tarihi dimash a cikin littafin tarihu dimash a jiz'i mujalladi na shida a lamba na 324 wa'aura da hu zahabi fi siyar a mujalladi na biyar shafi na 390 daidai wa anhu radiya rahimahullahu annahu qala har ila yau ali dan zaid yake cewa zaid dan ali yace albara'atu min abubakar wa umar barranta ga abubakar da umar albara'atu min ali radiyallahu anhum barranta ne ga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ma'ana duk wanda yace ba ruwan shi da abubakar da umar kai tsaye ba ruwan shi da sayyidina ali fa'in shi'itum fataƙaddam, in kun so ku ci ruwanku da abubakar da umar alin ma da kuke cika bakin da ruwanku da shi to ba ruwan shi da ku, wa in shi'ita in ko kaso fata'akhar ka ja da baya ka koma ka ci gaba da abin da ya kamata ka ci gaba da jibintansu gaba ɗaya to ka zama cikakken musulmi. Kun gano wannan da kyau ko? Isa ya ce fa'in shi'ita fataƙaddam, wa in shi'ita fata'akhar. wannan bayani ma da ya ce akhrajahu Muhammad bin Abdul Wahhab al-Maqdisi fi nahy an sabbis ashab a shafi na 75 qaul Ja'far bin Muhammad as-Sadiq Ja'far as-Sadiq an Abdul Jabbar bin Abbas al-Hamdani anna Ja'far bin Muhammad atahum wa hum yuriduna an yartahilu min al-Madina ya ce jafar ɗan muhammad ya zo ya same su suna kintsawa lokacin za su bar madina waƙala ya ce innakum in sha Allahu minas salihi ahalin misrikum in Allah ya so ku kuna daga cikin mutanen kirkin garinku fa abligohum anni to ga sako zan ba ku kun kun isa to ku isar da sako gashi man za'ama anni imamun ma'asumun duk wanda ya rece ni imami ne ma'asumi muftaradun atta'a wanda Allah ya farlanta sai an man biyayya dole to fa ana minhu bare shi ni ba ni bashi wa man za'ama anni abra'u min Abi Bakar wa Umar duk wanda ya rece wai ni ba ni ba Abubakar da Umar fa ana bari'un minhu to ni ma ba ni bashi kun gano wannan da kyau ko shi yasa na ga muku imaman ahlul baiti daban waɗannan ‘yan odon kuma daban. Kun gano wannan da kyau ku? Wallahi ba su da alaƙa kwata-kwata, ba su da alaƙa. Waɗannan imaman da suke makarya gaba ɗinsu a sunna ne. Shi sa sai mun zo karanta tarihinsu za ka ji. Ai, ina ganin daga malamin mutum da ɗaliban shi za a gane ko shi waye. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. ai sai a bincika a ga yaya suke su waɗancan kuma yaya suke Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani mala yace da dhahabi fi siyar alamin nubala juz'i na shida shafi na 259 wa an salim ibn abi hafsa qala sa'altu aba ja'far wa ibnahu ja'far an abi bakarin wa umar fa qala an tambaye shi dangane da abubakar da umar faƙala ya ce ya salim tawallahu ma wabra min aduwihima ka jibinci al'amarin abubakar da umar ka rika masu taraddi ka zama tare da su kuma duk makiyinsu kai baran-baran da su fa innahuma kana imamai hudan saboda su biyun nan abubakar da umar limaman shiriya ne don maƙala ja'afar ja'afar ya ce ya salim ya kai salim a yasubbu rajulun jaddahu ka taba ganin mutum ya zage kakan shi abubakar jaddi abubakar fa kakana ne mun gano wannan kyau ko la nalatni shafa'atu muhammadin yawmal qiyama kada ceton annabi ta same ni illam akun atawallahu ma in har ban jibince su ba wa abra'u min aduwihima kuma in ban barranta baran-baran da makiyansu ba mun gane wannan da kyau ko wannan mala yace akhrajahu abdi ahmad fi kitab sunna juz'i na biyu shafi na 558 wallala ka'i fi sharhi usul itiqad ahli sunna a a mujalladi na bakwai sha lamba na 1301 wa aure da hudu zahabi fi siyar a jiz'i na shida shafi na 258 yawa kuna jin imaman ahalus a imaman ahalul baiti inda suke bayani ko inda za gane addininsu daban addinin waɗannan su kuma daban wa an ja'far bin muhammad annahu kana yaqulu ja'far dan muhammad ya kasance na cewa ma arju min shafa'ati ali shay'an illa wa ana arju min shafa'ati abi bakar mithlahu yace ban taba fatan Allah ya saka ni a cikin ceton abubakar ba face sai face sai ne fatan Allah ya saka ni a cikin ceton abubakar iri daya laqad waladani marrataini ai so bi abubakar na haihuwa na mun gano wannan da kyau ko so biyu wannan magana ya ce ƙala zahabi fi tarjamata ja'afar bin muhammad da zahabi ya zo tarjaman tarihin ja'afar ɗan muhammad sai ce wa ummuhu ita mahaifiyar da ta haifi ja'afar hiya sunanta ummu farwa bintul qasim ya ce na alƙasim bin muhammad shi kuma alƙasim ɗan muhammad ne bin abi bakar attaimi shi muhammad ɗan ɗan sai da na abubakar ne attaimi abubakar ne ya haifa ɗa ɗan sunan shi muhammad da muhammadu ya haihu sai son ma ɗan ƙasim da ƙasim ya haihu sai ya fi ya mace to wannan ƴar ita ta haifi wanda ta haifi ja'faru sadiq kun gano wannan da kyau ku kai tsaye saboda ‘yar ne sai jikan Ali sai ya aure ta, jikan Abubakar, jikan Ali sai ya aure ta sai suka haifi Ja'far Sadiq da jinin Abubakar a cikinsu. Kun gano wannan da kyau ku? Wa ummuha to ita kuma wannan farwa, ummu farwa ɗin nan, wace ce mahaifiyanta, iya Asma'u binti Abdurrahman bin Abi Bakarin. Asma'u ne, ta haife ta kakanta kenan yarwa yar abdurrahman dan abubakar kaga so biyu kenan ya haife shi gaba da baya mala ya ce wale haza kana ya kolo waladani abubakar ne siddiq marrataini siyar alamin nubala jiz'i na shida shafi na 255 wancan bayani mala ya ce akhrajahu lalaka fi shari usul itiqad ahad sunna a mujalladi na bakwai lambar matsala na 1301 وأورده الذهبي في السير أجزء النشدة ألمبا نقري بيدا همسن ترى ألا مروكين سركي يسام داج وأنه رحمه الله أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال إنك تسألني أنا رجلين كدا أكلا من ثمار الجنة Ije kana yawan tambaya na kan wasu mutum biyu, wanda su waɗannan ba sun riga sun taka tsauri sau da hassun ci ‘ya'yan gidan aljanna sun gama wannan ka dina maɓata ma kanka lokaci himar na aljanna wannan sun ce sun gama aminan manzan annan surukan manzan annan khalifofin manzan annan haka ke da jaridan gani da al'amarinsu Allah ya sa mu dace wa anhu annahu qala ja'far as-sadiq yace bari Allahu mimman tabarra'a min abi bakr wa umar Allah yayi baran baran da duk wanda yi baran-baran da abubakar da umar ƙwala ya ce aure da hudu zahabi fi siyar alamin nubala a jizi na shida shafi na ɗari biyu da isittin allah ya sa mu dace al'imamu zahabi ya ce mu'aqiban ala hadal athar da ya zo ƙarshen wannan athari sai ce ƙultu hadal ƙaulu mutawatirun an ja'afar sadiq wannan magana ya zo ta hanyoyi birjik daga ja'afar sadiq wa ashhadu billahi innahu labarrun fi qawlihi yace wallahi mutumin kirki ne mai gaskiya ne a duk maganganun da ya faɗi ghairu munafiqin li ahadin bai munafintan kowa qabbaha Allahu rafida Allah ya muna na fuskan yan shi'a ya wulakanta su ya tozarta su in bai nufe su da shirya ba malice karanta siyar anamin nubala a jiz'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin. Fahazihi hiya a ƙawalu a immati ahalal bait, Malai ce waɗannan su ne zantuttukan limaman ahalal bait. A tsayibi na tahirin waɗanda suke mutanen kirki masu tsarki alladina tadda'ir rafida wanda 'yan shi'a ke riya imamatahum cewa wai su ne imamansu wai wilayatahum kuma suna jibintan al'amarinsu wa yansibuna ilaihim aqidatahum kuma suke danganta aqidansu zuwa gare su ja'at muwaddiha wa mubayyana mawqifahum min ar-rafida sun zo sun bayyana matsayinsu da yanda suke ganin 'yan shi'a cewa ba musulmi bane kuma ba sa tare da musulmi wa min dinihim da kuma wannan addini na shi'a kun ji matsayin ahlul bait dangane da shi wa bara'atihim minhum da yadda suka bayyana bara'ansu da su ‘yan shi'a, wa mala ya ce, wa min kulli ma yulsi ƙunahu bihim da duk wani abin da suke ɗamfarawa da su min a ƙa'idihimul mukaffira na miyagun aƙidojinsu na kafirci da ke kafirtar da musulmi. Wa ta'anihim ala khiyari sahaba. kuma sun bayyana bara'ansu cewa su ba sa tare da wannan maganan da ake ambatawa na wai suna zagin zababbun sahabbai wa ummahatil mu'minin da kuma iyayen mu'mini wa anna haulaya imma min ahlil baiti waɗannan imaman da ake ba da labarin maganganunsu limaman ahlil baiti ne ala aqidati ahlis sunna kaje su gaba ɗaya aqidansu ɗaya da ahlus sunna ظاهرا وباطنا في دبوي في كل كبير وصغير قدوان أباببني كوكو قرميني فهي عقيدتهم التي بها يدينون كما عقيدا سعقيدة تتسنى وند سكي بوتان الله دا إتا وعليها يولون ويعادون da ita suke jibinta kuma da ita suke adawa wa annan man nasaba lahum ghaira zalika duk wanda ya danganta musu wata magana wanda ba wannan ba fa huwa kadhibun alaihim wannan makaryaci ne da ya karya a kansu zalimun lahum wanda ya zalunce su farahimahumullahu rahmatan wasi'a Allah ya ji kansu jin kai mai yalwa wa qabbaha Allahu rafida Allah ya ci mutuncin yan shi'a ma a'azama firyatahum ji ƙarya mai girma wanda suke ta kirkira suna danganta ma waɗannan limamai wa ashadda adiyatahum lahum da kuma yadda suka kai matuƙa wajen cutar da a imma na ahlul baiti cutarwan ta kai matuƙa ba abin da ya haɗa su da waɗannan abubuwan wallahi jama'a kawai yan shi'a ne makiya Allah macuta mayaudara maha'inta sai kirkiri karere suka danganta ma bayan Allah wanda ba su ci ba ba su sha ba duk a imma ɗin nan kaf fada suke da shi ba su taba yadda da muguwar aqidansu ba to amma yan shi'a sun kirkiri karere saboda tsawon zamani sai suka daddanganta musu maganganun gaba daya suka ce su suka faɗi alhali ba su ma san da wannan maganganun ba Allah shi kyauta a zamanin sa an samu tsinanin da ke faɗin wannan cin da har a zamanin Ali an samu yan shi'an da ke cewa shi Allah ne aiko to thaniyan na biyu Mala ya ce a ƙawalin mansubi na littashayyu'i minal a'immatil mutaƙaddimin, zantattuka na waɗanda ake danganta su zuwa ga attashayyu shi'anci daga cikin imamai da suka gabata. Mala ya ce attashayyu filistilahil ulama'il mutaƙaddimin, in aka ce attashayyu shi'anci dangane da abin da malaman farko suke nufi. huwa taqdima Ali ala Uthman shine kawai su an shi an dafa in sun zo an tambaye su abu kowa daraja bayan annabi za su ce Abubakar ne daga nan sai su ce Umar fa sai kuma wa sai su ce Usman sai wa sai su ce Ali daga Ali fa sai su ce sai Usman amma Allah ya kaddar Ali ne Usman ne ya fara khalifanci daga nan sai wa Abubakar Umar Ali Usman haka suke lissafa amma Allah ya kaddara Usman ne ya fara khalifanci sai Ali kun gano wannan kyau ko ba fa da zagin Usman kawai suna cewa Ali ya fi ya fi Usman dacewa amma Abubakar da Umar kuma sun fi Ali dacewa waɗannan su shine fa shi anjin da kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa an kuka zauna bokantar da yayanku addini ba ko to abin da zai biyo baya Allah kaɗai san shi shi yasa mutum in bai san addini ba ɓannan da yake yi to yana da yawa Allah ya sauwaka malai ce duna ta'arrudin lishekhaini abubakar na umar radiyallahu anhuma ba sa cin mutuncin abubakar da umar kwata-kwata waƙar ta ƙaddama fi kalamin zahabi maganan zahabi ya gabata an na haza kada waje da fit tabi'ina wa tabi'ihim an samu irin wannan cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina ma'addin ina fatan mun gano wannan da kyau walwara za ka same su mutanen kirki ne masu addini wa sirik mutane masu gaskiya undur nassa kalamihi min hadal kitab a jiz'i na shafi na talatin da ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau ɗiro waɗannan an samu mukanta a baya ai akwai wanda suke haka su ya kan aƙidin kenan Ali na gaba da Usman amma ba zagi ba cin mutunci ba komai kai ta faɗin wannan maganar mana amma ka zo kana kafarta Usman kana kafarta Umar kana kafarta a Abubakar kana kafarta Aisha da Hafsa Abu Hurairah da sauran sahabbai kana karyata su kana cin mutuncinsu kana cin mutuncin alkur'ani kun rena annabi kuna cewa imamanku annabawa ne wanda kaji suna cewa Allah ya isa duk wanda ya gaya masa irin wannan manganu jama'a mun gano wannan da kyau ko ka samu dan shi a kauye an bi shi hakkar karansu an mai wannan ƙarin ya yadda eh an bi shi hakkar karansu an mai ƙarya ya yadda shi wanda yake zuwa yake masa ƙaryan in ka tsare shi ka tambaye shi duk waɗannan abubuwan ma bai san su ba Allah shi kyauta. Mala ya ce, Rawar lalakayi Allaith bin Abi Sulaimin ƙala, a daraktu shi'atul ula, ya ce, Na haɗu da ‘yan shi'a na farko, ma yi faddiluna ala abi bakarin wa Umar ahadan, ba su fifita kowa akan abubakar da Umar. Kowa ba su fifita shi. Wannan bayani sharhu usul da ahlus sunna mujallidi na bakwai lambar matsala na 1302 وأورده الذهبي في سير الجزء نشد شافي نقري بيو ده همسن ده الله يسامو داتي وأن سلمة بن كحيل أنه قال جالست المسيب بن النجبة الفزاري في هذا المسجد عشرين سنة نازونا ده شي مسيب شكرا عشرين أما صلاتنا وناس من الشيعة كثيراً kuma akwai dayawa daga cikin ‘yan shiya a wajen, sai ya ce, Fama sami'utu ahadan minhum ban taɓa jin wani daga cikin ‘yan shi'a ba, ta kallama fi ahadin min ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama wanda ya zo yana maganganu kan sahabban annabi. Illa bi khairin in za su ambace su alheri suke faɗi, wa ma kanal kalamu illa fi aliyin wa Uthman. Su maganin suka kan fa'ali da Usman ne. wake gaba da wani za su ce Usman Aliyu ne, wa Allah ya kaddare zama imami kafin sai ce Usman ne amma Ali ya fi shi, iyakan maganin kenan fa ba za ba cin mutunci, in ka samu waɗannan tsinannin na yanzu ce maka za su yi taƙiya suke yi. Mala ce, ai filmu fadala bai na huma kawai suna gwada falala ne tsakaninsu radiyallahu anhuma. Akhrajahu lalaka'i jiz'i na bakwai shafi na lamba na 1368 waya kula shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya ya ce wale haza kanata shi almutakaddimun shi'a na farko suka kasance alladina sahibu aliyan waɗanda suke tare da ali au kanu fi dalika zaman ko waɗanda suke a wannan zamani lam yatanaza'u fi tafdil abi bakar na umar ba masu da jayayya akan ci abubakar da umar su ne manya a gaba wa inna ma kana niza'uhum fi tafdil Ali wa Uthman su kawai matsalan shine waye fa falala tsakanin Ali da kuma Uthman wa haza mimma ya'tarifu bihi ulama shi'a al-akabir wannan shine abin da aka san manyan malaman shi'a na da suke akai min al-awa'il wal awakhir na farko da yan karshe karshe amma wannan zage-zage da rafida suke shi yasa an aka ce shi'a kawai masu fifita aliyu akan Usman shine Shi'a amma Rafidha sune masu zagi kun gano nan kyau ku da waɗannan miyagun aqidin to da Shi'a ta tayi zuwa Najeriya sai ta zo da sunan me Rafidha da ta tayi zuwa Najeriya sai ta zo da sunan Shi'a amma Rafidha ne kamar lokacin da suka dauko daduru sai suka shigo da shi cikin addinin da sunan me muta'a Allah shi kiyaye wannan bayani ma da ce kanta minhajus sunna a jizgin farko shafi na sha uku jama'ar anan kuna fahimtar wannan ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace dole ne musulmi ya tsaya ya san wannan kuma su ma a sanar da su don suna abin da jahilci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum